إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya ba mu wannan dama don ci gaba da karatun sahihu fiqhi sunna wa adillatihi wa tawdihi mazahibil a'imma na babban malami Abu Malik Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya gafarta mana ya gafarta masa Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da malumanmu Allah ya gafarta masa da iyayensa da malumansa gaba daya muna cikin kitabu sala babu awqatu sala littafin sallah da babin da ke zance akan lokutukan sallah bayan mun gama lokutukan sallah mun shiga matsaloli da suke da alaka da lokacin sallah matsaloli guda uku sun gabata yau za mu tashi akan matsala ta hudu matsala ta hudu ita ce shine man tsara ahalan liwujubiha qabla khuruji waqtiha wanda ya kasance ya shiga cikin halin da ya iya yin sallah ya shiga cikin halin da sallah ta wajaba a kansa kamun mutan lokacinta yaya za ya yi zai rama sallar da ta riga ta wuce wadda suke tarayya a cikin lokaci ko kuma ne zai yi sallar da lokacin da ya shiga cikin halin da ke baci dama ya yi sallah misali mutum ne allah subhanahu wata'ala ya sharrabe shi da hauka to bai warke ba sai lokacin sallar la'asar to wannan warkewar da ya yi yanzu zai yi sallar azahar ne da la'asar saboda sauran baya da ma yi mishi ne an ɗauke mishi an ɗauke mishi saboda illa larura ta hauka yanzu zai yi sallan azahar ne da la'asar ko kuma la'asar kin za yi wannan wanda ke lokacin ta misali na biyu mace ce take jinan haila sai ta tsarkaka a lokacin sallan isha'i shin za ta yi sallan magariba ne da isha'i ko kuma sallan isha'i kin kaɗai za ta yi da misaloli kama haka shine babu yake ni kenan wanda da baya yin sallah shari'a ta ba shi dama kama wannan wanda take haila kama wanda yake cikin hali na hauka sai yanzu ya samu kansa cikin waraka ko ta samu kanta cikin yankewan jinin biki da tsarkaka ko jinin haila da tsarkaka yanzu sallar da suke tarayya cikin lokaci kamar azahar da la'asar kamar magariba da isha'i za ta yi su ne gaba daya ko kuma za ta yi ne a cikin sallar lokaci daya malam ya ce izabar da namanci guda daya ya ce izabala da sabiyu idan yaro ya balaga hakanan idan mutum ya balaga yanzu ya balaga a cikin wannan lokacin na la'asar ko a cikin wannan lokacin na isha'i shin sallolin biyu a kansa ko sallah guda ɗaya zai fara yi tunda san can da sallolin da yake na me na koyo ne ba su zama tilashi a kansa ba amma yanzu ya balaga yanzu nan to sallah ta zama wajibi da kansa a kansa tun daga yanzu har zuwa lokacin da Allah zai karɓi rayuwarsa malam yace idza balaga sabiyu idan yaro ya balaga aw aqalal majnunu ko kuma wanda ke mai hauka ne ya samu hankali aw afaqal mugma alaihi ko mutum ne ya suma yanzu sai ya walwalo au tahuratul ha'idu ko kuma wadda take jinin haila ta tsarkaka wannu fasa'u ko kuma macen da take cikin biki ta tsarkaka qabla khuruj waqti salah kamun hutar lokacin sallah bi miqdari raka'atin da kwatankwacin raka'a guda daya au aksar ko fiye da haka menene akanta sai malam yace lazimahum ada'uha ya wajaba akan su zartar da wannan sallar ai wannan sallar da suka samu kansu cikin lokacin da suka hankali ya zo masa ko balaga ta zo masa ko tsarkaka haila ko tsarkaka daga jinin biki ko da da sauran raka'a guda ɗaya lokacin ya huta to ya zama wajibi a kanta ta sallaci wannan sallar wa hal yalzamuhum ada'a ma yujma'u ilaiha qablaha shin ya zama wajibi akan su wannan wanda take lokaci dai an san ta wajiba akan su to yanzu wanda suke haduwa a lokaci daya kamun wannan sallar ya wajaba ita ma akan su malin yace yastadihu bil misal al ati wannan masalar zata warwara cikin wannan musallan da zai buga shine idza tawratul ha'idu qabla ghurubi shams kamar yanzu mai haila ta tsarkaka kamun haduwar rana au qabla tulu al-fajr ko kuma kamun hudawar al-fajr fali ahli al-ilmi ga ma'abuta ilimi malamai Allah ya saka musu da rahama da jin kai sha'anuha thalathatu aqwal fi sha'niha thalathatu aqwal malamai a game da al'amarin irin wannan matar suna da maganganoni guda uku ai akwai fatawoyi guda uku wanda suke sanannu wanda ta zarkaka kamun haduwar rana ko kamun ainihin hudawar alfijir za ta yi magarba ne da isha'i ko za ta yi azahar da la'asa magana ta farko shine idza tahurat qabla al-ghurub lazimaha adh-dhuhr wal asr wa idza tahurat qabla al-fajr lazimaha al-maghrib wal isha malaman gaske suka tayi akan cewa wannan magana ta farko cewa idan mace ta tsarkaka kamun haduwar rana har yanzu lokacin la'asar yana nan kenan idan ta tsarkaka a wannan lokacin to abin da ke kanta za ta yi azahar ta yi la'asar haka nan idan ta tsarkaka kamun ainihin hudawar alfijir to abin da ke kanta za ta yi magariba ne ta yi isha'i wannan shine abin da aka ruwaito daga ainihin abdurrahman bin auf da ibn abbas da abu huraira wa huwa mazhabu tawus shine mazhabin imamu tawus da imamu nakhai da imamu mujahid da rabi'a da malik da layth da shafi'i wa ahmad wa abi thawr wa ishaq wa hum jamhur shine mazhabi na jamhurin malami ai mahi yawan malamai to ba a tafiyar da mazhabi ko a ɗauki matsaya sai tare da dalili miye dalilansu a game da ɗaukan wannan fatsawar cewa idan mace ta tsarkaka kamun haduwar rana ko yaro ya balaga kamun haduwar rana ko mahaukaci ya samu hankali kamun haduwar rana ko wanda ke ya suma sai ya walwado kamun haduwar rana zai yi sallan azabar da la'asar ko kuma kamun hudu alfijir ya yi magariba da isha'i sai suka ce dalili na farko shine maru ya ana abdurrahman bin auf abinda aka rawaito daga Abdurrahman bin Auf daga cikin fatawansa wanda na ambaci yana daga cikin wanda suka tayi akan wannan mazhabi abinda ya zo na asar nashi duk da cewa masu bin diddigin hadisi da asar cewa wannan hadisin ko wannan asar din yana da ainihin rauni miye a cikinsa shine idza tawratul ha'idu qabla ghurubi shams yace idan mace ta tsarkaka kamun haduwar rana sallatu zuhra wal asr zan yi azhar da al'asr wa idza tahurat qabla tulu' al-fajr idan ta tsarkaka kamun hudawar al-fajr sallatu maghrib wal isha yace wannan shine dalilin mu na farko wannan asar din sannan na biyu maru ya an ibn abbas shi ma asalin da aka rawaito daga ainihin ibn abbas shi ma dai bai tsira ba shi yasa za mu ga abinda shi malamin zai rijaya shi ma yana da isnadin sa yana da rauni cewa idza tahurat qabla al-maghrib sallat adh-dhuhr wal 'asr wa idza tahurat qabla al-fajr sallat al-maghrib wal 'isha shi ma duka fatawan idi guda ne idan mace ta zarkaka fatawan ibn abbas in ya inganta haka nan fatawan abdurrahman bin auf in ya inganta cewa idan mace ta zarkaka kamun haduwar rana za ta yi sallan azahar ne ta yi sallan ainihin la'asar hujja ta uku shine anna zuhra wal asr azhar da al asr wal maghrib wal isha da maghriba da ainihi isha'i yujma'ani aw yujma'ani fi halil udhr ana hada su a halin hali na udhri fi waqt ihdahuma a cikin lokacin ɗaya daga cikin su na'am ya halitta idan hali na bulaguro ya kama ana hada wannan azhar da la'asar da magariba da isha'i haka nan idan tsananin ruwan sama ya zo ko wani uzuri daga cikin uzuri ko tako a wancan lokaci ko makamancin haka ko duk wani uzuri ne da zai ba da dama babu laifi a iya hada su azhar da la'asar cewa ana iya hada su sai suka ce to fa idza qawrat fi akhirin nahar idan ta tsarkaka a ƙarshen yini fa waqtu zuhri baqin lokacin azhar yana nan a wanda ke da uzuri saboda ita ma tana daga cikin wanda suke da uzuri qabla al-asr fa tusalliha qabla al-asr sai ta sallaci azhar ay kamun sallan la'asr wa idza qawrat fi akhir al-layl haka nan ta tsarkaka a ƙarshen dare fa waqtul maghrib baqin har yanzu akwai sauran lokacin magariba ga wanda ke cikin hali na uzuri a wannan lokacin fata salliha sai ta sallaci ainihin magariba ƙamlar isha'i kamun sallar isha'i wannan shine mazhabi na farko wanda suna ga cewa ana haɗa salloli guda biyu a lokacin uzuri da kuma wannan asarkin da aka roito to sai dai asarkin suna da ainihin rauni cewa idan halin ya kama a cikin wannan lokacin mace za ta yi magariba da isha'i kuma wannan shi ne yake cikin ainihin fatawoyi na mazabunmu na ainihin malikiya na biyu sun tsaye a kan cewa idan tsawon tuki wakar al'asiri lazima hal asir wale sa alaiya a zuhur wa huwa mazhabul hasan wa qatada wa tsawi cewa idan ta tsarkaka ai wa'an su malamai sun tafi ai bangare da biyu sun tsaye akan cewa in ta tsarkaka kamun haɗuwar rana to abin da ke kanta shine sallar asar haka nan in ta tsarkaka kamu da wa alfishir abinda ke kanta sallar ainihin alfishir dalilin su suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adaraka raka'atan min as-salah faqad adaraka as-salah duk wanda ya samu daidai raka'a guda na sallah to ya samu wannan sallah abinda ake nihi ya gabata idan mutum ya samu ya sallaci raka'a guda a cikin lokacin wannan sallar kamun hutun wannan lokacin to ana ɗaukar shi cewa ya yi sallah a lokaci in yana cikin masu uzuri idan yana cikin masu uzuri wanda kuma in da gangan ya bari ya yi sallah a lokaci amma tare da sako saboda jinkirta da sallah har zuwa ƙarshen lokacin ta ƙalu sai suka ce a nan aka ce faƙar adaraka sala ya samu sallar wannan alif da lam din da aka sanya a cikin ainihin wannan sallar ahad ana magana ne akan sallah ba ko ci sallah ba ai sallar da ake magana a cikin wannan lokacin ai adaraka salata allazi adaraka min waqtiha raka'a ana nihin ya samu sallah wanda ya samu daidai da raka'a guda a cikin ta amma allati qablaha amma sallar da take kamunta falam yudrik min waqtiha shay'a bai samu ba komi daga cikinta mana in magariba ce ta riga ta wuce in azahar ce ta riga ta wuce wa qad mada waqtuha lokacin da ya riga ya wuce wa lam yakun ahalan lil wujub am lokacin da wannan sallar ta wuce shi bai kasance ba cikin wanda sallah ta waje ba kansu saboda hali na hauka ko saboda hali na rashin balaga ko saboda hali na kin na kasancewar tana cikin hali na haila ko saboda hali na kasancewar tana cikin ainihin biki wannan shine dalili na na farko na biyu cewa sun tsaye a kan cewa me yasa muka ce sallar ta lokacin kawai za yi ba zai haɗa ba wancan annahu la khilafa cewa babu sabani a wajen kowa anna tarika li salatai wanda ya bar salloli guda biyu hatta idza kana qabla ghurub shams har sai ya kai lokacin da rana ta kusa faduwa bi raka'a zahaba li jami'i ma li jam'i ma bainahuma sai je wajen hada wannan sallolin guda biyu wa salla raka'atan idan ya sallaci raka'a guda daya qabla ghurubi shams kamun haduwar rana wa sab'a raka'atin sauran rukoyi guda bakwai zai sallace su ne ba da magharabat bayan ainihin rana ta fada asin lillahi yana mai sako ga Allah mazmumun abin zargi ne in gana qasidan fi ghairi hali uzr idan ya yi nufin haka ba a cikin hali na uzuri ba fa kai fa gairu ja'izun baya halitta kenan an yi ja'al hukumar waqti alladhi ubiha fihi al-jam' a sanya lokacin da aka halitta yin jam'i baina salatayn tsakanin salloli guda biyu hukumar waqti alladhi kudira fihi al-jam'u bainahuma lokacin da aka ainihin tsoratar akan ya ainihin hada wa'annan salloli guda biyu cewa misali da mutum baya da uzuri sai ya jinkirtar da sallan azabar bai sallace ta ba sai da rana ta kusa haɗuwa da kwatankwacin kamar raka a guda kamar ka ce kwatankwacin minti uku ko minti biyu kawai ya mai saura yanzu in ya zo ya yi sallah za a ce ya samu sallar la'asar saboda hadisin wancan da muka karanta cewa duk wanda ya samu daidai da raka'a guda na ainihin sallah kamun rana ta faɗi faƙad adraka al'asr ai ya samu ainihin sallar sallar la'asar yanzu kenan wacce sallar da ta riga ta riga ta wuce idan ya yi ya sallace su suna abinda zai mai saura baya raka'a guda ɗaya saura raka'a guda bakwai raka'a hudu na sallan azawar da sauran raka uku na sallan ainihin la'asar to zai kasance ya saba ma ubangiji subhanahu wataala saboda barin wannan sallan a lokacin da ya riga ya yi ya riga ya huce to abinda za a ce yana da laifi akan barin shi ya riga ya huce to ya zamanto kasancewansa ya yi laifi to ba za a iya ɗora masa ba akan wanda baya da akan wanda ke cikin hali na rishin ainihin uzuri asalin lokacin da sallar ta yi shi ba ta waje ba kansa ba yaya za a ce ya saba ma ubangiji subhanahu wataala alhali lokacin da azafar kin ta wuce shi bai shiga ba cikin halin wanda za su yi sallah mun gane misalan ana cewa in aka ce ya jinkirtar da sallah har wannan lokacin ba tare da uzuri ba ya yi sako ga Allah to ashe wanda ya samu kansa a ƙarshen lokaci zai sallanta lokacin ne kawai wacce sallar babu komi a kansa to tunda babu laifi a kansa ta zamanto kamar mu ba ashe ba dole bane ashe zai ya zai ya ainihin sallace ta magana ta uku shine idza tawrat qabla al-ghurub wannan malaman sai su suka tahi akan cewa idan mace ta tsarkaka kamun haduwar rana da lokaci ya tasi'u lisalatai wanda zai isa a yi sallolin guda biyu a zuhra wal asra a iya yin raka'a takwas kenan walam wa illam yattasi amma in lokacin baya isa illa liwahidatin sai dan yin sallah guda ɗaya kawai kamar raka'a guda hudu na la'asar lazima hal asr faqat a wannan lokacin la'asar kawai ta isa mata to su wannan kenan su sun leka lokaci idan misali lokacin da ya saura kamun rana ta hada ko kamun alfijir ya fito lokaci ne da ba zai isa ba ka yi raka'a takwas ai ka yi azawar ka yi la'asar to a wannan lokacin kawai me za ka yi la'asar idan lokacin ba zai ishe ka ba ka yi raka'a bakwai ai raka'a hudu na isha'i da raka'a uku na magariba da raka'a hudu na isha'i kamun alfijir ya keto to abinda za ka yi kawai za ka yi sallar isha'i kenan duk da cewa kamar na biyu ne amma akwai dan bambanci su na biyu sun taya kan cewa kawai sallar lokaci za ka yi amma wannan na uku su kuma sun taya kan cewa za a diba lokaci idan lokacin ya ishe ka sai ka aikata in lokacin baya isan ka sai ka bari sai ka yi sallah ta lokaci to wacce fatawa ce kowane mazhabi daga cikin wa'annan mazhabobin guda uku ya yi rinjaye kowanne ya kamata a bi sai malam ya ce الراجح الذي يظهر لي abin da yi wuta a gare ni annal qawla thani magana ta biyu ko aqwa ita ce wanda take karfi wal awwal amma magana ta farko kuma ahwat ita ta yi sa mutum ya kiyaye addinin sa sai magana ta uku wala budda min al masir ila thalith dole ne wani lokaci a ɗauki magana ta uku iza daƙar waƙar idan lokaci ya kunsi so ce rinjaya eh ba ba yanzu ko yanzu dai ya rarrabe maka ta abin da yi gaini shi dai magana ta biyu magana ta biyu shi ne sallah ta lokaci ita ce a kanka wacce in baka yi ta ba babu laifi a kanka saboda lokacin nan ba ta wajaba a kanki ba ma'ana sallar da take kanki bayan kin tsarkaka a lokacin sallar la'asar kamun rana ta haɗi to ita ce take kanki ai sallar la'asar amma kuma in kika yi azahar kika yi la'asar to kin yi makanki kariya tanadi misali kin yi makanki kariya in abin daidai ne ma kin yi in kuma ma ba daidai ba ne ma dai tsarin falala ne shi ne al'ahwas ka yi ɗauki taka tsantsan dai kar a je kai kuskure magana ta uku kuma ya ce gaskiya abin dubawa ce idan lokacin bayan isa kiki raka a takwas to da ki shiga har cikin lokacin sallar magariba to sai ki sallar ne sai ki sallar la'asar a matsayin na nan karamin malami ne ma nan zan tsaya kenan abin da ke nan wurin ɗan ƙaramin ɗalibi abin da ke nan wurin shi ne sai ki diba ki gani lokacin yana isa kiki a zamar da la'asar idan baya isa kiki la'asar ɗinki shi kenan idan kuma lokacin yana isa babu laifi sai ki a zuhar da la'asar kamar yadda ke shi ne ake ba da fatoyin shiga limi a nan wajen wannan matsala kenan wannan duk ɗaya ne ga yaron da ya balaga duk ɗaya ne ga mahaukacin da ya hankali duk ɗaya ne a nan wurin mun karanta a baya cewa mutum in ya samu hankali ko su ya tashi daga sumansa sai a ce sai ya rama sallolin da bi da suke bayan shekaru kullum ya ta yi a'a Allah bai dore maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta rufi alqalamu an falasi an doke mu alqalami an daina rubuta maka zunubi ko wannan tun daga lokacin da ni da hauka ya samu mutum daga cikin su akai anil majnun hatta yafiq akan ainihin mahaukaci har sai ya yi hankalta babu wani zunubi da ake dora musu saboda ni saboda manaqat taklif abinda shari'a take dubawa da a ɗora mutum yauni na shari'a shine hankali shi ko baya da shi kuma shine sharaɗin ingancin kowane aiki sharaɗin ingancin musulunci akwai mi akwai al'aqal hankali to tunda babu hankali to an ɗauke mushi rubutu an daina rubuta mushi zunubi an daina rubuta mushi zunubi har sai ya samu lafiya ashe to tunda wannan sallolin da bai yi ba ai ba laifinsa ba ne asali baya daga cikin wanda aka dora musalla kamar yaro ne in ya balaga ka ce to yanzu shekarar ka nawa ce shekara sha biyar to sai ka yi sallar shekara sha biyar tun da aka aike shi akwai wanda zai wani wannan za ka wani ba haka ko ya ce a to shi yanzu da ya balaga shekarar sha takwas tun daga jiki ne tun daga sha biyar har zuwa sha shida wani sha takwas haka zai iya balaga ka ce to shekarar nan sha takwas salloli na baya duk sai ka rama su a'a ai lokacin da suka wuce shekarun nan su zama wajibi a kansa to haka nan mahaukaci ma shi ma bu zama wajibi a kansa haka nan wanda take haila ai lokacin da ta ɗauki kwana bakwai ko kwana uku ba ta sallah ai an mata rangwame ba za ta rama su ba shi kenan sun riga sun wuce magana cewa kenan duk in sallah ta zo ya rama ɗan uwarta wannan magana ce wanda take tana da rauni duba da ainihin wancan da lita matsala ta biyar shine idza lam yusalli salata hatta kharaja waqtuha bi ghairi uzrin miye hukuncin ga wanda bai sallaci sallah ba har lokacin ta ya huta ba tare da uzuri ba wa'annan wanda muka yi bayani duka wanda suka wuce tare da uzuri ne wanda ya yi barci wanda ya mance wanda kuma yake cikin hali na haila ko da ke cikin hali na hauka ko na wani duk zurka ne kawai mutum da gangan ya ƙi yin sallar lokaci har ya ƙi yin sallah har lokacin zai fita me hukuncin ta malamai suna da maganganoni amma zan takaita su shine na farko sun ta yi akan cewa mafi yawan malamai sun ta yi akan cewa annahu yajibu alayhi qada'uha wajibi ne a kansa ya rama wannan sallah shine mazhabul jamhurul ulama saboda hadisai wanda suka zo akan wajibcin rama sallah ga wanda ke mai mantuwa mai mantuwa ga wanda ya mance ta ko wanda ya yi ya yi barci bai yi ta ba an sa shi ya rama ta shi ma tun da lokacin da ya huce ta sai ya rama ta amma malamai bisu bar su ba akan wannan cewa maganan cewa bi anna al-amil la yaqdi lam yarid annahu akhaffu halan min an-nas bal inna al-mani'a min wujub al-qada' 'ala al-amil annahu la yaqut anhu al-ithm fala fa'idata fi tare da cewa wanda suke cewa zai rama wannan sallar zunubin baya faduwa a kansa don ya rama wannan sallar sabanin shi kuma wanda ya yi mai mantuwa wanda kuma ya yi barci bai yi tawa shi in ya tashi zai sallace ta a lokacin ta ne kenan wanda ya mance ko yi barci bai sallah ba idan ya tashi zai sallace ta a kowane lokaci ya tuna ta a kowane lokaci ya tashi da kwana a wannan lokacin zai sallah babu zunubi shi a kansa amma shi kuma wannan barin sallar ne ya yi da gangan to za a iya daidaita shi da wancan ma'abucin uzuri da wannan wanda baya da uzuri da wannan wanda baya da uzuri magana ta biyu wanda take da ainihin dalilai masu ƙarfi annahu la yajibu alayhi qada'uha ba zai rama wannan sallar ba wala tasuhu minhu kuma sannan ba za ta inganta ba a kansa kan mutum ya ce to shikenan ma ya huta a'a da aka ce zai rama ta kuma an karba amsar ramuwan nashi da shi ne zai ce akwai sauki sauki amma kasancewan ba zai iya rama ta ba ko da ya yi sallah dubu to wannan yana narko ne a kansa narko ne a kansa saboda musiba ce azaba ce a kansa akan cewa wannan sallar kayyadaddiya ce da lokaci ubangiji subhanahu wataala ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta cewa sallah wata aba ce kayyadadda da lokaci kai kuma sai ka kinta a lokaci da gangan ba tare da uzuri ba kamar yadda idan baka yi ta ba ina takaita abin da malamin su kawai ma'ana ce ba za a amsu ba wannan sallar kamar yadda yanzu misali mutum ya tashi ya sallar a zahar a karye goma sha ɗaya za a amshi sallar me yasa saboda lokacin ta bai yi ba to haka nan idan ya barta da gangan ya kiyinta lokacin ta ya wuce shi ma ba za a amsa ba ba za a amsa wannan sallar ba sannan cewa idan ko da za a iya amsar sallar nasa saboda ya jinkirta da gangan ayoyin da suka zo na narko na azaba ba su da wa'ansu tasiri kamar hudun ubangiji subhanahu wataala wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun Allah yake cewa bane ko kalmar azaba ta tabbata akan wanda suke masu sallah ba dukansu ba su ne wanda suke rafkananu a cikin sallarsu suwaye rafkananu wanda suke jinkirtar da ita akan lokaci ashe inda in sun yi ta din zai zamanto ba wani abin zargi ba ne to da wannan kalman tabo ne ba tabbata a kansu ba da hudan ubangiji subhanahu wata'ala fa khalafa min ba'dihim khalqun ada'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya cewa bayan ubangiji ya ambaci bayan Allah na gari yace sai su sai ambaci bayan su wa'ansu za su zo su maye gurbin su wanda ba su kai su nagarta ba za su rika tozartar da sallah ai ba sa yin ta a cikin ainihin lokacinta wannan da sannu za su haɗu da hushin ubangiji subhanahu wataala da azaban Allah subhanahu wataala da halaka saboda mi saboda sun jinkirtar da ita akan lokacinta akan lokacin sannan kuma da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa man nasiya man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya manci sallah to sai sallace da yayin da ya ambace ta cewa wannan dalili ne akan cewa wanda ya bar ta sallar ta gangan ba zai rama ta ba tamassukan bi dalilin khitab saboda mi fa inna man nasiya wanda ya manci sallah sharadi ne akan rama wannan sallar cewa duk wanda ya mance sallah shine sharadin me ya amsa sharadin fal yusalliha idza zakara sai sallace ta lokacin da ya tuna ta to shi ba ambace shi ba a cikin nan don ba manja bai da gangan ne ya kira ainihin wannan wannan sallah da gangan ne ya ki wannan sallah ce kuma ramuwan wani abu ne na wajibi wanda ke a shari'a da Allah subhanahu wataala da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa wanda kuma ya bar sallar da gangan dan yayi bayani man nasiya ni salah ko man nama an sala da wanda ya wance sallah da wanda ya barci bai sallah ba amma ba a yi magana ba akan wanda man taraka salata amdan akan wanda ya bar sallar da ganga cewa inda ku wannan sanya shi yayi ramuwan wajibi ne to da shari'a ta bayyana shi wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka subhanahu wataala da dai ba zai taɓa kasancewa mai mantuwa ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yi bayanin shi kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma aya ta Allah subhanahu wataala ta sauko al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma al-yawma akmaltu lakum ko dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to tunda wannan ayat ta sauko cewa addini yayi mi ya cika ni ma Allah subhanahu wataala ta cika to ashe babu wani abu wanda zaka kara na wajibi ka ce abu kaza wajibi ne sai inda kai dalilai ko ka ce abu kaza haramu ne sai akwai dalili ko ka ce abu kaza halali ne sai mi akwai mi akwai dalili to tunda ba a samu wannan dalilin to sai a bar shi a haka ne nan shine abinda na faɗa ɗazu kar mutum ya ce to ai wani sassauci ne aka masa to yaya zai yi in bai rama ta ba malamin suka ce yayi ta tuba yayi ta istighfari yayi ta aikata aikin alkhairi la'alla ubangiji ya gafarta mishi la'alla ubangiji ya gafarta mishi mana kenan hadarin barin sallah da gangan har lokacin ta wuce muninsa da hadarinsa yana da girma fiye da yadda kake tsammani kamar a ce maka wannan zunubin da kai na jinkirta wannan sallah har lokacin ta ya wuta ba mu san ba wani abu wanda zai kankare maka wannan kawai dai muna kyauta da zato kai ta neman gafara ga Allah in Allah ya ga dama ya gafarta maka in kuma ubangiji ya ga dama ya kama ka da hukumarsa kai ta yawaita aikin alkhairi yalla wannan rayin da kai wannan ayyukan na alkhairi su zamanto sun zamanto biya ga ainihin wannan zunubin da kai kenan babban hadari ne mutum ya tozartar da sallah ya ƙi sallah a cikin ainihin lokacinta yana da cikin manya-manyan haɗurruka shi yasa ka iya iya ƙoƙarin ka ka ainihin kiyaye sallah a cikin lokacinta mun karanta hadisa abizar na baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya zan kasance كيف أنت إذا كان لك خلفاء وأمراء يميتون الصلاة يا يا زكا سنتي إذا كان على شواغبني وند باسا أينهم ين صلى على لوكتي ميزاكي سنا توزر تد صلى سيتي أي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مش صلي الصلاة بوقتها كي كركبر لوكتي صلى يبوتي kai sallah a lokacinta in ka samu sallah tare da su ka sallata kai ka riga ka yi sallar farilla ta biyu sai ta zama ko maka nafila shi yasa duk irin rikicin da kake na duniya kasuwanci ne kake kwadago ne kake noma ne kake kowane irin aiki ne kake karka bari lokacin sallah ya huce ka ce sai in na gama aiki na zan yi wannan sallah a'a matukan dai ba kana cikin wanda aka ba su uzuri wanda suke da uzuri ba kamar wanda yake da mantuwa kamar wanda yake cikin ainihin bulaguro da makamancin haka amma in ba haka ba kakkabar kowace sallah lokacin ta wuce mun karanta lokutukan sallah gaba daya kowace sallah ka bibici kai sallar a harkon lokacinta shine yi maka alkhairi shine yi maka alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to anan gurin man da ya as-salata salawatu min umrihi wanda ya bari ya man da ya salwantar da salloli na shekaru daga cikin rayuwarsa yayi shekaru baya sallah yaya zai ramar zai ko kuma tuba zai ta yi malam ya ce ya tafarra alal qawli bi anna man taraka wannan maganan ma tana racicciruwa a waccan magana akwai wanda suka tsaya kan cewa zai ta ramawa akwai wanda suna ga cewa ba zai rama ba ta danganta an salatu muta'ammida da gairi uzur akan wanda ya bar sallah da gangan ba tare da uzuri ba hatta fara da waqtuha la yajibu alayhi qada'uha bai wajaba akan sai rama wannan salloli ba wala tasihu minhu ko ya rama ma ba a karba an anna man wada as-sala wa anna man dayya as-salata zamanan wanda ya bar salloli ko ya sarwantar da salloli ko bai salloli ba masu yawa a cikin ainihin rayuwarsa sun mataba ila Allah sai tuba ga Allah subhanahu wataala wastaqama ala dinihi ya daidaita aka addininsa yanzu ya zamanto multazim fa innahu la yusalli ma fata dan ce mai inganci ba zai sallaci abin da ya riga ya wuce ba sawa'un qulna bi kufrihi akwai maganar cewa tariku sala ya kafirta ko bai kafirta ba kaga nan ma wani hadari akan cewa mutum yayi sallah yau yakin ta azhar yayi ta magruba yakin ta isha'i ta sallar wanda bai isha'i da ba su da sallar Allah azza sai zo sai ta azhar yayi ta cicira wannan yana cikin hadari yana daga cikin wanda ake ga tarihu sala wasu malumai sun ta akan cewa idan ya yarda da ingancin sallar da wajibcin ta to yana daga cikin wanda ke aikata manya-manyan kabayin idan kuma ya ce ba wajibi bace sallar to ya riga ya kafirta sannan saura suka ce ina ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah abinda ke raba mu da mu da mushrikai da kafirai shine sallah duk wanda ya barta faqad kafar ya ainihin kafirta ko ya zama to mushriki to kaga hadari ne ka sanya rayuwanka cikin ainihin a sanya ka cikin jama'an kafirai ko a sanya ka cikin jama'an mushrikai wannan ma komi kake aikata a rayuwa ko mi kake aikatawa duk irin abin da kake duk irin nisanka da ubangiji subhanahu wataala wajen aikata sabo sallah ba za ka barta ba duk irin halin da ka shiga na rashin lahiya matukan kokwalwarka tana amsawa kana iya gane mutane ba za ka bar sallah ba za ka yi ta ne a cikin halin da ya baka dama ka yi ta ba a barin sallah a cikin kowane hali saboda girmanta saboda mahimmancinta a cikin rayuwar musulmi kuma kasancewar ta ita ce ta farko da za a rika ainihin za a bincika daga cikin ayyukanka sannan kuma kasancewar ka kasancewar wannan sallar ita ce abinda za ta saita maka rayuwa ita take maido mutum zuwa ga tafarki madaidaici inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah tana hana alfasha da munkari idan dai ka tsaya ka tsaye da sallah kana kyautata sallah wallahi sai halinka ya gyaru wallahi sai halinka ya gyaru kar ka tsaya ka bata lokacinka ka ainihin yi sallah ka bubbuga ka ce kayi a'a wallahi kana iya auna ayyukanka da sallarka idan da kai kana ayyukan fasikanci kana wa'ansu ayyukan asha wallahi ka je ka koyi sallah ka je wajen malamai su karantar da kai sallah kai sallah a dutse ka rika jin cewa kana gaban ubangijinka kana kyautata sallah wallahi sai ka canza halayenka wallahi tabbata wannan sai ka canza halayenka saboda lalle tana hana alfasha da munkari amma in ka zamanto kana sallar baka daina ƙarya ba kana sallar baka daina yaudarar mutane ba kana sallar baka daina zina ba baka daina kaza ba baka daina shan giya ba da ƙwaya da wiwi da wani kuma kana sallar wallahi akwai matsala a cikin sallarka kawai akwai matsala da mu mun imani imani mun sakankance da ya ƙini tabbat sallah tana na alfasha da mutane kowannen mu da ni da ku gaba ɗaya wallahi daga kaga kana shawar saba ma ubangiji wallahi ka binciki sallar ka akwai matsala ko ka komo ka gyara ka komo ka gyara sallar ka daina yin sallah cikin minti biyu ka daina yin sallah cikin minti ɗaya ka daina bubbugawa yadda ka bubbugan nan ma haka za a wurga maka kayanka don ba ta yi ba ka tsaya ka yi kayanka da kyau ita za a dunkule a sanya maka cikin littayinka ba wani kama ba baka ma malamin garin ba baka ma shugaban garin kuwa baka taimaka ma kowa ba kanka ka taimaka ma to don ba za ka je ka yi express ko wace ce ba yawa sai ne na ce mata babu wani ladan da gare ta sai wata babu wani lanar da gari sai ba kawai ka tsaya sak kai sallah sallah kuma yadda za ka yi yi ta kamar yadda manzala sallahu alaihi wasallam ya karanta da ita idan baka sani ba yi kokari ka je makaranta yi kokari ka je makaranta idan ma kana ga cewa ai izala ne ka tabbatar da kai to kin littafi na iyaye da kakanni shine ahalari da ishmawi da iziya da askari ka karanta kai irin sallar da aka wadi a ciki wallahi ka gani kai ne ma babban da izala ba ta zama babban izala wallahi ya kari amma ga abin da yake a ilmance daban abin da kake a daban wallahi kuma rayuwa tana ta tafiya ba wani wanda zai taimake ka ranar tashin kiyama wannan kullum ana wadi don mu ji tsoro wallahi mu gyara kakka ga nan duniya ka yi magana ba mai dagawa kakka ga nan duniya duk abin da ka faɗi kowa ya ce eh haka ne wallahi kai kai za ka sance cikin kabarinka za ka ɗauki zunubin na ka ka ɗauki zunubin mutane kaga ga cewa mu wani ba mu yarda da shi kaza da kaza a wannan ɗan yaron zai gaya mana abu kaza yau hadisin da ya karanta ɗan yaro ko aya ce yar yarinya so kawai ka daina bin son zuciya in baka karɓa ma daga wajen za akwai diya abin da ina hudun wannan kullum akwai diyawa manafukai da suke hana mutane fahimta addini daga an wada abu na addini ce yin zala suka wani a bar na yin zala ɗauko na iyaye da kakanni na iyaye da kakanni ka ɗauko su ka karanta ka yi aiki da su ina in na yi rantsuwa ba na kafara duk wanda ya salla irin yadda mai ahalar ya wani irin yadda mai risala ya wani ya yi ta a ilmance kamar yadda ya karanta daidai za mu yi sallah da shi wallahi amma duk wanda ya zarce to ya kawo wani abunsa daban wanda babu shi a cikin addini kuma ranar tashin kiyama ba zai samu komi ba wajen ubangiji subhanahu wataala halau da biyu kun bil akhsarina amala cewa zan ba ku labarin suwaye suka yi ainihin asara ayyukan suwa su ne wanda suka ta yi da zato suna sun yi aiki kaza suna cewa mai kyau ne mai kyau ne sai sun tashi wajen ubangiji subhanahu wataala suka ba su da komai don kayi akan jahilci me yasa kai akan jahilci kana da hankali me yasa baka tafi makaranta ba me yasa baka tafi ba makaranta ka karanta me yasa baka tambayi malamai maganan cewa haka na tashi ana yi wallahi ba hujja wuce baka ce a mu malamu mutum da muka tashi na anguwanmu shine to ba ya zo ya kare ka ba tashi tashi kiyama innal hum wa ma za ala tarikiha muta'ammidan menene wanda ya bar sallah ta gangan me zai aikata tunda an ce ba zai rama ba tunda an ce laifinsa ya huce wannan ramuwa malam yace innal hukuma ala man taraka salata hatta kharaja waqtaha min ghairi uzr hukumci akan wanda ya bar sallah har lokacin ta yuta ba tare da uzuri ba bi adami qada'iha an yi hukunci cewa ba zai rama ta ba laysa takhfifan alayhi kar ya tsammani wani rangwame ne aka masa wa inna ma huwa fil haqiqa tankilun bihi wa sakhtun li fi'lihi amma a hakikanin gaskiya munana aikinsa aka yi hakikanin gaskiya ukuba ce mai girma take jiransa fal ismu la yasqutu anhu zunubun baya faduwa a kansa wa in sallaha alf marratin ko da ya sallaci wannan sallar su dubu ba da waqtiha bayan lokacin ya riga ya wuce ta illa an yatuba ila Allah abu ɗaya kawai ya rage mushi ya tuba zuwa ga Allah wa yastaghfiruhu ya nemi gafarar Allah fa hadha allazi yalzamu wannan shine ya zama to wajibi a kansa menene ya zama wajibi a kansa at-tauba ya tuba ingantacciyar tuba tuban da babu komai wal istighfar ya yawaita istighfar da yaqini wal iksar min fi'l alkhair ya yawaita aiki alkhair wa salatu tatawwu ya yawaita salloli na nafila da qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda wadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah bihi al-'abdu yawm al-qiyamah abu na farko da za a yi wa bawa hisabi akan sa ranar tashin kiyama min amalihi salatuhu ita ce sallarsa fa'in salhat idan wannan sallar ta inganta ta gyaru ta yi kyau ya yi faƙar aflaha wa an ja ya riga ya tsira wa in fasada in sallar shi kwata ɓace faƙar haba wa hasira ya taɓe ya yi asara ya taɓe ya yi asara yana a nan wurin idan sallarka ta gyaru ka in ka gyara sallarka ka gyara ma kanka kuma ka tsira in ko ta ɓace to ayyukan ga gaba ne sun ɓace ka sani cewa ba a leƙa wa'ansu ayyuka sai sallah ta jawo fa'inin taƙasa min faridatin shai'a idan wani abu daga cikin sallan faransa sai ya ragu ƙala rabu tabaraka wa ta'ala ubangiji sai ce unzuru halli abdi min tatawu a leƙa bawa na yana da nafiloli kaga nafilolin nan ma karka yi wasa kaga ce a farilla ka dora wani na yi farilla shi ke da ita ya ta a'a ɗan mintuzzuka uku ko biyar bi za su rage maka cikin hidima cikin hada-hada na kasuwa cikin noma cikin ba abin da za su rage maka yalla ma wani zai huta da gaugawa daga ayi sallan farilla ya ƙi wannan nafilolin kuma ya je fada ya zauna ya ce ba ku san ba wani aiwa ne ya sayi mota kaza aiwa ne kawai aikin banza wani ya sayi kaza wani ya yi kaza kun ba da labarin wani kawai a banza alhali kuma ga sallolinka na nafila ba iya yin su minti biyar ba kama ana tsunkonka nan ma mu tsaya mu ga gane duk wanda yake shi cewa daga ya yi sallah shi kawai ne ma yake huta ka binciki hankanka ka binciki sallar ka binciki halanka ko matsala ta yaya kana ganawa da ubangijinka ba a ce ba al-musalli na shi rabba ko mai sallah yana gana da ubangijinsa ne to ta yaya kai da kake ganawa da Allah mahaliccinka kuma nema kake kawai daga an ce assalamu alaikum furka ta yi yanzu da a ce da excellence jami kake gaidawa ko kuke tattaunawa kai zaka tashi kamar shi ko sai ya ce ya ida ha sai ya tashi asali ma nema kake in ya ida maganin shi ka ce ko an siyan bukatu na kada samu kada sassaka ko to kai da kake gaban ubangijin talikai ubangijin duk wani shugaba kuma wanda take wanda yana jin ka lokacin da kake ainihin gabatar da kowace addu'a don mu za ka yi gaugawa ka wuta ka tsaya alal aƙalla ka yi zikirori idan an hana wa'ancan na bida ta aya ko na sunna ka tsaya alal aƙalla ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu min ko menene kake tunda ka zo ka yi sallah don mu za ka yi gaugawa ka tsaya bayan misali isha'i ce za a yi ka tsaya ka yi raka'a guda biyu wannan raka'a guda biyu kin gyara maka al'amari za su in aka samu tangarda cikin farillar ka za a cike da wannan ladan eh zan za ka yi gonga ka yi wa kanka asara ka je fada ka bude ko ka je shago ka ka bude tana yi lokacin da zan ka bude kiliyan na farko da zai zo sai bayan minti goma su da wannan minti goma kaji bace su mana haka nan yake cewa min tatawu'in fa yukammal man taqasa min al-farida thumma yakunu sa'iu amalihi ala dhalik sannan sai kasance sauran ayyukan su gaba ɗaya zai kasance kamar haka ina nan wurin wannan jan kunne ne da kuma ainihin hankaltar da mu da wa'azantar da mu akan cewa barin sallah har lokacin ta huta yana daga cikin abubuwan da suke da hadari mai girma wanda muka wadi daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu Allah gafarta mu malumanmu Allah ka tsarkake ayyukanmu da gariya Allah ka ba mu ilimi mai amfani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Naam.